أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السادق الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu yau a shi daga watan ramadana a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in a wannan masallaci na juma'a mai albarka wanda a jiya mun fassara aya na ɗari da cikin da biyu wanda Allah ke cewa fa'inin ta hau fa'in Allah ga rahim Allah ya mana bayani akan yaƙi wanda shi bayanin da ya zo akan yaƙi jumla wato an yi itiradin ta ne an kawo ta ne a tsakiyar hukunce-hukunce hukunci kwaya biyu na farko azumi dama mun san azumi yana daga cikin rukunan musulunci na biyu kuma aikin hajji wanda shine zamu karanta su a gaba wanda kuma Allah ya fara bayanin sa a baya to sai Allah ya kawo maganan yaki a cikin wa'innan watannin sabila da munasaba da kuma abin da ke faruwa ko ko abin da ya faru a Hudaybiya din wanda wa'illan lokutan lokuta ne na alfarma ba a yaƙi a wa'illan lokuta ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunkari garin Makka domin yayi umara ya je ga shiga Makka nan tsakaninsa da Makka babu nisa amma mushrikai suka ce suka ce ba su yarda ba suka ce sai dai idan ayi yarjejeniya to shine Allah subhanahu wataala ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai yanzu kan an maka umarnin yaƙi dan a maka ba a yi ma manzon Allah izinin yaƙi ba a Madina ne aka masa izinin yaƙi wasu sun ce ayan da muka faɗa ne jiya wa qatilu uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wannan aya ko ko an ce wannan aya ne da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ku yaƙi waɗanda suke yaƙan ku wasu sun ce ko wannan ne farkon saukarwa wasu sun ce kuma wancan ne farkon saukarwa to Allah dai ya riga ya bude kofa wa sahabban manzon Allah ya bude kofa wa mu'minai ya bude kofa wa musulmai waqtuluhum haythu taqiftumuhum ku kashe su a diyan da kuka gamu da su ku yaƙe su kuma wa akhrijuhum min haythu akhrajukum ku fitar da su daga gidajen su kaman yanda suka fitar da ku daga naku gidaje din wal fitnatu ashadd min al qatl fitinan da suke suke na kafirci da bautan dodo da tsafi ya fi wannan kisan girma ai a kashe su ya musu ci gaba da wannan kafircin da suke yi din wala tuqatiluhum inda al masjid al haram hatta yuqatilukum fihi kada ku kashe su a gurin ɗakin Allah mai alfarma sai sun fara yakan ku a gurin to sai ku rama fa in qatalukum faqtuluhum in sun yake ku sai ku yake su kuma kazalika jazaa'ul kafirin haka shine sakamakon kafiran da suka kafirce da ayoyin Allah suka kafirce da manzon Allah to za mu ci gaba da daga yadda muka tsaya وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة على رمى بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله fa inin tahaw fala udwana illa ala zalimin Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yaƙe su wa qatiluhum ka faɗa masahabbanka ku yaƙi waɗannan kafirai hatta la takuna fitnatun har sai an batar da kafirci gaba ɗaya ya zamanto a duniya babu wata kafirci a garin Makka babu kafirci sannan a cikin Larabawa an kawar da bautan dodo da bautan lata da uzza da duk wani abu na ba duk an kawar da shi hatta la takuna fitnatun ko ko a wani tafsirin malaman suka ce hatta la takuna fitnatun hatta an kawar da cutan da mushrik wato musulmi suke samu dangane da mushrikai irin cutarwa da suke samu da muzantawa da suke samu to shine fitnatu ana shine wa qatiluhum kuyate su hatta la takuna fitnatun hatta ya zama babu wata fitina ta bautan wani Allah wa yakuna ad-dinu lillah a tsarkake wannan gari addini ya zama Allah kadai ake bautawa Allah kadai ake bautawa kuma kamar yadda na faɗa mana a karatun jiya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunkari garin Makka ne ba da niyyar ya yake su ba domin ya tura jakadan ka sayyidina Usman ibn Affan domin ya musu labarin cewa shi fa ba ya zo dan yaki bane ya zo ne domin yayi aikin wato Umara a wannan shekara din su kuma suka ce babu yanda da a yi su yarda lokaci ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo bayan duniya ta san abin da ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan a yi sulhu a yi wani yarjejeniya suka ce mata dina Usmanu idan kai za ka yi dawafi ga ɗakin nan kai duk abin da ka ga dama amma Muhammadu kan ba mu yarda ba sallallahu alaihi wasallam shine kuwa Sidina Usmanu yace babu yanda zai yi shi abinda annabi ya aiko shi ya aiko shi ne kawai ya zo ya isar da sako ba ya zo ya yi dawafi ba ne ba ya zo wajen ɗakin ka'aba ba ne bai isa ya je ɗakin ka'aba manzon Allah bai je wannan ɗakin ba bai isa ba dan haka ya koma to shine Allah subhanahu wata'ala yake jinjina wa manzon Allah kuma yake faɗa masa habbai wa qatiluhum ku yaƙe su su wa'innan kafirai idan har kun ji tsoron dan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa bayan sun ansa wannan yarjejeniya na cewa wato ba za su shigo garin makka ba sai wata shekara to wata shekara sahabbai sun ji tsoron warware alkawari sabila da su mushrikai ba su san wani mahimmancin alkawari ba to shine Allah subhanahu wata'ala ya tsara Allah yake kada ku ji tsoron cewa wannan gari ne alfarma ne su zo su yaƙe ku a garin ku ku kiramawa idan sun taba ku to kuma ku taba ku wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun hatta an kauda duk wata fitina ta bautan wani Allah wa yakunu ad-dinu lillah wa yakuna ad-dinu lillah wannan addini na Allah ya zama shi kadai ake yi fa in tahaw amma idan suka tiki suka bar kafirci din ko ko suka bar maganan yakan kudin to fala udwana illa ala zalimin ba za a yi ƙetare wato ba za a kashe kowa ba sai wanda ya zalunci kansa ya kawo kansa ko kuma babu wani gaba da adawa sai ga azzalumai wanda suka yi fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama sayyidina abdullah ibn abbas da qatada da rabi'u da saddi suka ce alfitnatu anan wajen Allah yana nufin ashirku ne shirka wasu kuma daga magabata suka ce ma'anan alfitnatu shine cutar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kuma wannan ya kasance ne sabila da duk wanda ya aikata mummuna akan saka masa da mummuna ne wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna to arama ta da mummuna to ma'ana ce da Allah yace fa in qataluukum faqtuluhum sharadin da zai sa a yake su su din idan sun fara ne amma idan ba su fara ba Allah bai halatta garin Makka a zubar da jini a wannan garin ba tun lokacin da Allah ya halicci wannan garin har duniya ta nade Allah bai halatta zubar da jini ba amma kuma Allah ya halatta wa manzon Allah idan kafirai sun daga masa takobi da sunan yaki a wannan garin to manzon Allah ya mayar musu da martani gwargwadon abin da suka aikata sabila da wajza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon aikata mummuna to mutum a aikata masa irin mummunan da ya aikata a wani ayan Allah ya ce fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum idan za ku yi ramuko to ku yi ramuko gwargwadon yadda aka muku aka aka yi muku kamar yadda za mu ga makamancin wannan ayan a gaba الشهر الحرام
الشهر الحرام للشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الله يتي الشهر الحرام بالشهر الحرام wato idan suka yaƙe ku a wata mai alfarma to kuma ku yaƙe ku a wannan watan gwargwadon abin da suka muku gwargwadon yadda za ku rama ku dai ba a yarda muku ku fara yakan su ba a cikin wata mai alfarma tun daga wata masu alfarman tun daga kan Rajab Sha'aban Ramadan Al-Muharram Zulqa'ada Zulhijja dukka suna cikin watanni masu alfarma ba a yaki a cikin waɗannan watanni amma Allah yace الشهر الحرام بالشهر الحرام yanda ya rasulullahi ka fito da niyan zaka je da kai da jama'an ka ku yi umara as suka sha gaban ku suka ce za in ka zo da shirin yaki ne da su yaƙe ka to ya rasulullahi idan sun fito da sunan da su yaƙe ka din kai ma ka yaƙe su ash-shahrul haram bish-shahril haram wato idan sun yaƙe ku a wata ne alfarma kuma ku musu ku mayar musu da martani a wannan wata din wal hurumatu qisas ai shi dama al huruma dukan sa qisasi musawati ne wato ma'ana wanda yayi maka abu to da karama daidai da gurgudan yanda ya maka ai Allah ya faɗa mana a cewa idan mutum ya kashe rai shi ma za a kashe shi idan mutum ya tsiyaye idan wani shi ma da a tsiyaye idan fa idan mutum ya yanke kunnen wani shi ma da a yanke kunnensa gwargwadon abin da kai gwargwadon yadda za a rama kai da ka aikata kai ne azzalimi lokacin da aka rama kuma gwargwadon yadda kai to an maka adalci ne to shine Allah ya ce wal hurumatu qisas wato dukanin alfarma isafi ne wanda ya kusa cikin mutuncinka idan mutum zagin ka yayi to ba za ka rama zagin ba idan mutum ya zage ka misali ya ce maka shege ko wani abu sai ka ce masa kai ba shege bane ka ce masa azzalimi ni ba shege bane sai ka sifanta shi da sifansa na zalunci amma kai ba za ka faɗa masa shege ba sabila da karka karka faɗa cikin kuma laifi na tsabasi idan mutum ya zagi mahaifinka to kai ba za ka zagi naka mahaifin ba duk da cewa Allah ya ce wanda ya maka abu famani tada alaikum fa'tadu alayhi bi mithli ma atada alaykum wanda ya ketare muku iyaka yayi muku ganganci to kuma ku masa ganganci da ketare iyaka gwargwadon yanda ya muku idan mutum ya daga hannu ya fada maka mali to za ka rama amma kuma Allah ya ce idan da za ka yi haƙuri ka yi rangwami to Allah yana son masu haƙuri dan Allah yana son kai haƙuri din amma Allah ya ce idan baka yi haƙuri ba wani ya zalunce ka karama wannan zaluncin da da yayi maka to kai adali ne shi kuma azzalimi ne amma kuma ba kowane laifi bane za a maka kace za ka dauki hukunci a hannunka misali mutum ya cire maka ido ba za ka cire masa ido ba za ka tafi makurin mahukunta mahukunta su cire masa ido idan ana shari'a da shari'ar musulunci idan mutum ya kashe maka dan uwanka ba za ka zara saka duka ce za ka kashe shi ba za ka kai gurin mahukunta mahukunta su ne wadda za su zantar da hukunci idan mutum ya ci maka kudinka ko ku kana bin sa bashi yake baka bashinka idan da mahukunta za ka kai musu su karba maka idan babu kuma kai ka karbi haƙƙinka ta yadda ya dace an halatta maka ka fauta abin da yake hannunka an halatta maka an halatta maka idan yace misali da bashi a tsakanin ku kai kai ya baka yaki baka wani lokaci abu kudin sai shigo hannunka to ka zame kudin da ka wannan kudin ka ce na zame haƙƙi na na kaza duk an halatta maka sabila da adalcin Allah faman tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum wanda ya ketare muku iyaka to kuma ku ketare masa iyaka gwargwadon yadda ya ketare muku iyaka kaga wannan duk ana ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda zai yi ne da wa'annan mushrikai da suka tada kayan baya suke nuna ba za su bar manzon Allah ya shiga garin Makka ba suke nuna idan manzon Allah zai shigo garin Makka sai dai maganan yaki dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi damaran yaki tas a shekaran da ya zago a shekaran manzon Allah ya fita da damaran yaki to tun kafin a shiga garin ma gaba ɗaya sun mutu sun ɓuya wasu sun ɓuya wasu sun gudu wasu sun ɓuya a gidajensu annabi kuwa da ya shiga babu wanda ya zo ya tara manzon Allah a fatu makata kenan a shekaran da ya zago din manzon Allah ya shiga da shirin yake amma babu wanda ya tara manzon Allah ba wanda ya tara manzon Allah to wannan fa mani tada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wannan Allah yana nuna cewa wato laifi idan mutum ya yi laifi to irinsa ai idan muka lura Allah ya ce wa makaru wa makarallah wa makaru makaran wa makarna makara idan mutum ya yi abu sai a masa irin abin da ya yi sai za tsakanin imamu malik da imamu shafi'i da imamu abu hanifa suna da sabani wajen wanda ya kisa ka ce wanda ya kisa za a ɗauko irin abin da ya yi kisa da shi ne a kashe shi. Imamu Abu Hanifa shi akan haka ya tafi. Wanda ya kisa idan ka yi kisa da dutse, to dutse da a ɗauko a yi ta kwankwasa maka sai ka mutu. Idan ka yi kisa da wuka to wuka da a ɗauko a lima maka sai ka mutu. Wannan shi ne abin da suka tafi a kai. Imam Abu Hanifa ya dogara da wannan kabila da a zamanin manzon Allah akwai wani mutum da ya kashe wata mata karkashin dutse ya dauki dutse yayi ta bugawa a kanta sai da ya kashe ta sai aka zo aka same ta da sauran ranta aka ce wayen ki kaza sai shiru aka ce wane ne sai ta ce eh shine annabi ya ce a kamo shi aka kamo shi annabi yayi umarni a yi ta kwankwatsa dutse a kansa sai da aka kashe shi dai har lahira to ko daga nan da mu gane cewa wai freedom da ake cewa freedom freedom shine idan mutum yayi laifi ma a goyi bayan sa a daure masa gindi freedom da ake cewa shine babban musiba ma yanci shine in ka san in ka kashe da a kashe ka ba za ka yi kisan ba in ka san in kai tata za a yanke hannunka ba za ka yi tatan ba idan ka san in kai kazafin zina za a maka bulala tamanin ba za ka yi ba sannan kuma idan ka san in kai zina za a maka bulala a yi maka haddi idan baka taba aure ba za a maka haddi bulala ɗari idan ka taba aure za a yi ta jifan ka har sai ka mutu idan ka san in kai wannan za a maka wannan hukuncin ba za ka aikata ba shari'a musulunci ya zo ya karkace ba shari'a ne ya zo ya taimaki mutane ne ya fitar da su daga kangi na adawa da zaluncin junansu to duk masifan da ake ciki shine rashin amfani da shari'ar musulunci duk masifar kenan amma da za a yi amfani da shari'ar musulunci da duniya ta tsaftsata gaba ɗaya shi yasa mahadi idan ya zo da shari'ar musulunci zai hukunci shi yasa duniya za ta tsaftsata tsaf duniya za ta zauna lafiya tsaf sabila da an kauda duk wani dauda na abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kyama to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana fa man tada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma tada alaikum a wani wajen yana ce mana wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wanda ya aikata laifi to za a masa wato irin wannan abin da ya aikata din amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala idan ka aikata laifi babu abin da Allah yake so kaman ka yi regretin ka dawo ka tubo ba abin da Allah yake so kaman haka Allah na son ka tuba yasa idan ka aikata laifi ba za a rubuta maka wannan zunubin ba har sai wunin wannan ranar ya tafi gaba daya awanni za a baka da yawa ba a rubuta ba amma idan ka aikata aikin alkhairi za a rubuta maka rubanyin wannan aikin alkhairin da ka rubuta goma za a rubanya maka goma sai yasa manzon Allah ya ce wailul liman ghalabat ihdahu asawa'u azaba ya tabbata ga wanda dai dai dai dai dinsa suka rinjayi goma gomansa idan ka aikata kyawawan ayyuka guda goma to sai ka yi laifi ɗari su daidaita da wannan kyawawan ayyuka kaga kuwa idan dai har laifinka suka rinjayi kyawawan ayyukanka kai asara babban asara ma sabila da in kai laifi ita ɗaya za a rubuta maka amma idan kai aiki mai kyau idan kana aikatawa Allah Allah subhanahu wataala ya ce to goma za a rubuta maka man ja'a bi hasanatin falahu ashru amsalha wanda ya aikata kyakkyawa kwaya daya yana da rubanyin sa goma misalin sa wani lokacin ma in an rubanya misalin abin da ya shafi janibin sadaka abu ɗaya za ka yi a rubanya shi ɗaruruwa مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يدائف إيه؟ لمن يشاء والله بالفضل العظيم sabila da haka Allah subhanahu wataala yana son wato mutum shi yasa aka ce idan mutum ya aikata laifi ma yayi niyyar zai aikata laifi kamar ka ce in na haɗu da wani sai na tsura masa a shar kafin ku haɗu da shi sai zuciyarka yi sanyi da kuka haɗu da shi sai ka fasa to fasa wanda kai nan Allah ya rubuta maka lada dalilin fasa ba in kai niyyar mummunan aiki baka aikata ba to za a baka lada na rashin aikatawa to ashe Allah ya bude mana kofofin jin kai da yawa da kofofin rahma faman tada alaikum fa atadu alaihi misma tada alaikum wa taqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah ma'al muttaqin kusan cewa lallai Allah yana tare da masu tsoron sa duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokan Allah ya san cewa Allah zai masa hisabi a wata rana ranan da da dukiya da tsaba zai masa amfani ba to lallai Allah subhanahu wata'ala zai bashi rahama kuma zai bashi jin kai idan dai har ka ji tsoron ranan da zaka haɗu da da Allah subhanahu wata'ala Allah ubangiji ya sa mana tsoron sa a zukatanmu na'am
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين آه Allah subhanahu wata'ala ya ce ya rasulullahi ka faɗa masa habbanka wa anfiku ku ciyar fi sabilillahi a tafarkin Allah ma'ana ku ciyar da dukiyanku domin jihadi domin ɗaukaka kalman Allah wala tulku bi aydikum ila tahaluka kar ku kai kanku zuwa mahallaka kar ku kai kanku zuwa mahallaka shi yasa malamai suka ce jihadin da ya halatta da jihadin duk lokacin da Allah zai yi maganar jihadi sai ya ce fi sabilillah wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum in za ku yaki to ku yi shi a tafarkin Allah domin Allah yana nuna maka babu yaki na kabilanci babu yaki na na haka kawai babu gaira babu dalili ka afka wa mutane kai ta kashe su a'a yaki da akwai dokansa dokansa shine fi sabilillah ko maganin jihadi dai Allah zai daka ji Allah yana cewa innal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim wanda suka yi imani suka yi jihadi fi sabilillah a tafarkin Allah haka infaki ma Allah yake wa antiku fi sabilillah ba za ka je a wani harkan banza ka dibi dukiya ka ba ma yan kwallo ka ce ka ciyar ne a kana jiran lada ba wannan babu maganar lada a ciki ba maganar lada a ciki bayan da za a yi ka ɗibi kuɗi ka ba makaruwai ka ce akwai maganar lada a ciki babu maganar lada a ciki babu yadda za a yi ka ɗauki abu ka bayar dan a yabe ka riya kenan ba abin da yin siyasa suke yi ba kenan duk abin da za su ɗauka su bayar za su bayar ne dan a ce sun yi babu lada kuma sai sa duka duk wanda Allah ya jarrabe shi da san duniya an jarrabe shi da duk fitina wallahi babu musiba kamar san duniya duk wanda aka saka masa san duniya to duniya ita za ta kai shi kabari dan zai bauta mata iya bauta za ta sa shi ya sai da mutuncinsa za ta sa shi ya sai da gaskiyansa za ta sa shi ya sai da addininsa za ta raba shi da komai har yana jin cewa dukiya ita ce kawai abin da za ta samar masa da komai kuma wannan dukiyar ba za ta masa komai ba ba za ta tare masa komai ba sayyidina ali ibn al-husayn yake cewa taqiyan abidan bal aw shaqiyan fa kulluhum raha'il lil fana'i mai dukiya da mai tsoron Allah da mai bautan Allah da mara rabo kowa ma raha'il lil fana'i jingina ne na karewa babu wani wanda abin duniya zai wanzar da shi babu shi shi yasa in za ka yi abu kai abu dan Allah in za ka bar abu ka bar abu don Allah in za ka yi kishi kai kishi don Allah in za ka yarda ka yarda don Allah idan ka samu wannan abu to ka samu rabin nasara a rayuwarka kuma idan za ka bayar ka bayar don Allah ba wai ka bayar kana jiran a yabe ka ba ka bayar kana jiran a faɗa ma duniya kai kaza to duk wanda suka ciyar da wani abu ko suka yi wani abu ba dan Allah ba ranan alkiyama za a kira su a ce idhabu ila allazina kuntum tura'una bi a'malikum hal tajiduna indahum jazaa ku tafi wajen wanda kuke kuke yin abu dan su gani su faɗa ku je wajen su su ba ku lada ai ladan ku ya kare a duniya dama kun bayar ne dan a yabe ku kuma an yabe ku shikenan ba lada wa an fi sabilillahi ku ciyar a tafarkin Allah kaga wannan ana nufin wato wasu sun ce nafaka ne na bangaren jihadi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato akwai lokacin da annabi ya kira sahabbansa yace kowa ya kawo abin da za a karfafi addinin nan da shi wajen sayan makamai da wasu abubuwa kowa ya kawo gargwadon abin da zai iya sujina abubakar ya ɗibo dukiyarsa duka ya kawo annabi ya ce me ka bari a gida yace ya rasulullahi na bar musu Allah na bar musu manzon Allah shi iya gwargwadon imanin sa kenan imanin sa iyaka ce shi kuma da gina Umar da ya kawo nasa yana ganin shi ne ya zamo mai kwazo annabi yace mai kabari a gida yace ya rasulullahi na raba biyu na bar musu rabi na kawo rabi kaga a ka'idan infaki ma ba za ka ɗiba dukiyanka duka kai sadaka da shi ba ba a haka Allah ya ce wala taj'al yadaka maglulatan ila unfika wala tabsutha kullal basti kar ka daura hannunka a wuyanka ka yin sadaka ka zamo mai rowa sannan kuma kar ka mika hannayenka ka kyautar da dukkan dukiyanka ka zauna cikin damuwa da kai da iyalanka amma imanin sayyidina Abubakar ya kai da cewa duk dukiyan da ya mallaka ya kawo ga manzon Allah kun san kowa da gejin matsayinsa in wani ne yayi sai a samu matsala amma da ke shi ne ya yi imaninsa ya je wannan wajen to ya yi daidai sai yasa imanin mutane fa ba dai yake ba kowa da akwai nau'in imaninsa kowa da akwai nau'in imaninsa kuma kowa da akwai nau'in tsoron Allah kuma kowa da akwai nau'in yarda da Allah da yayi ana kawo kisa aka ce wani mutum ya zo gurin wani malami yace akramaka Allah na mallaki guzurin aikin haji gaba daya abin da ya rage min na mallaki dirhami goma sha biyu wanda shine zai min guduri zuwa aikin haji ya dawo da ni eh na mallaki dirhami dubu sha biyu shine zai kai ni ya dawo da ni amma dirhami sha ɗaya nake da shi zan yi haji wannan shekaran haji ta wajaba a kaina ko ko zan bari sai wata shekara ne aikin haji sai ya ce mata ka bari sai wata shekara ka yi aikin hajji tunda buzurinka bai cika ba wannan malamin ya fito tare da almajiransa sai wasu wani sai ya zo ya ce ma malamin akaramaka Allah ni ne zan tafi aikin hajji kuma na gama shirina a yanzu haka ya ce masa to menene guzurinka ya ce ni bana da guzurin komai guzurina shine Allah na dogara ga Allah ni ban mallaki ko kwandala ba sai ya ce to Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya sai almajiransa suka ce malam mun ga wancan mai dirhamin sha ɗaya ya zo ya ce zai tafi bai da guziri guzirinsa bai karasa ba da dirhami ɗaya ka ce ya bari sai wata shekara wannan kuma bai da ko kwandala ka ce masa ya tafi ya ce wannan ya ce ya dogara ga Allah dan haka zai je ya dawo lafiya bai da matsalan komai amma wancan rashin dirhami ɗayan nan dalilin ta sai ya tagayyara tafiya da kowa da akwai gwagwadin imanin sa da a ce za mu yi imani da Allah imani na gaskiya to da ko ba mu ajiye ko kwandala ba ba za mu tsiyata ba a duniya law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayr yabdu khimatan wa yaruhu batanan da za ku dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro da Allah zai azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu tsuntsu zai tashi baya da abin da ya ajiye na abinci amma zai yammata baya da talauci na abinci ya ci ya koshi ya dawo gida ya kwanta ya ajiye komai ba haka Allah zai azurta ku a sahabban manzon Allah ba ma akwai wanda annabi ya musu ya musu umarnin kar su kwana da kuɗi ba irin su sayyidina Abu Dharr al-Ghifari sayyidina Abu Dharr al-Ghifari yace annabi ya mun wasiya daga cikin wasiyoyin da ya mun kwaya uku ya mun wasiyan kar na taba kwana da kwandalan nera duk cikin sahabbai babu wanda annabi masa wannan wasiyan sai Abu Dharr ba ya kwana da kuɗi duk abin da aka kawo masa na kuɗi to in yayi iya bukatunsa da shi zai ajiye mai tsinta ya zo ya tsinta mai tsinta ya zo ya tsinta sai sa aka ce a zamanin Sidina Usman da ya zo da yake da sidina Usman sai sidina Usman ya ce kai ne kace yi ma annabi Muhammadu kace annabi ya ce karka kwana da kuɗi ko ka faɗi gaskiya annabi ya faɗa maka wannan magana yace wallahi manzon Allah ya mun wasiya kan da kwana da kuɗi sidina Usman yace ba za mu iya zama da kai ba ka tafi can kana yin wa'azi wa mutane sabila da duk wanda yake annabi ya masa wasiyan kar ya kwana da kuɗi ai zai kawo wa shugabanci matsala shugabanci tana tafiya ne da kuɗi to da haka kana yin wasiya wa mutane kar su kwana da kuɗi kaga sai a samu matsala sai ka je kai ta wa'azi wa mutane a can amma mu ba za mu zauna da kai ba an shi da aka ce ya tafi sham kafin ya isa sham Izna Usman ya rubuta wasiƙa zuwa ga Muawiya sabila da Muawiya shine gwamnan sa a sham yace Abu Dharr al-Ghifari zai zo idan ya zo ka tura da kuɗi gurinsa mai yawa bayan ka tura daga baya ka ce wato ka tura wanda ya kai kuɗin ya ce ba gurin ka aka tura shi ba sabila da ya ce manzon Allah ya ce masa kare kwana da kuɗi to ina son na tabbatar da haka Ibn Usman ya tura masa da kuɗi da yawa aka kai masa sai wace gari ce Ibn Muawiya ce ba Ibn Usman ba wace gari Muawiya ce ma wannan hadirin ka koma kana kuka ka ce ai ba gurin sa aka turo ka ba ya dawo yana kuka ce bawan Allah na kawo sako jiya gashi kuma shugaba ya ce ba gurin ka aka turo ni ba na kuskure ni shine nazo don Allah ka bani wannan sakon yace ayya yace tun jiya da ka kawo na ajiye ne tsunta ya tsunta ni ba na kwana da kudi manzon Allah ya mun wasiyan kan na kwana da kwandalan nera to kun ga imani matsayi matsayi ne yanzu idan muka ce da mu dauki imanin kar mu kwana da naira abin zai yi wai aka ce wai wani naji yana bada wannan kisan a gurin maulidi yace wai wai wani ne ya zo da yi sallah kawai bayan ya kabbara sallah to ajihunsa ainihin kwankwan ajihun sai ya makale a ta baya ya yi ruku'u sai ya ji sai ya ji bai ji kuɗi ba a cikin ruku'un sai ya ce da an kiyaki bai ma ce assalamu alaikum bai ce da a yi siya kenan darki sabila da wasu sun dauki cewa kuɗi ma shine iyakan imanin idan babu kuɗi ma ba za su iya addinin ba to kowa imanin sa matsayi matsayi ne akwai wanda imanin su yana matsayi mafi daraja wanda su ba su neman komai a gurin a gurin koma bayan Allah wanda shine malamai suka ce shine zuhudu na khawafu zuhudu kashi uku ne akwai zuhudu na awamu wanda kowane musulmi ana neman yayi wannan zuhudu shine az-zuhudu amma harrama Allah duk abin da Allah ya haramta to baka son wannan abin ka guje shi to in kai haka kai zahiri ne kai ne gudun duniya ne amma kana matsayin matsayi ne na na farko matsayi na biyu kuma shine az-zuhdu amma fadala anil halal abinda yayi saura na halal Allah ya baka amma sabila da tsantseni to baka sarrafahiyya Allah ya baka dukiya mai yawa to baka sarrafahiyya ka gina babban gida da wannan dukiyan wara ka gina dan daidai sabila da dan daidai din da babban dukte ne sauran kuma ka rabar wa mabukata shine az-zuhdu amma fadala anil halal Allah ya halatta maka dukiyanka ne na halal amma ba za ka yi abun fariya da shi ba shi ma wannan zuhudu ne zuhudu na ƙarshe wanda shine makamin manya-manyan waliyai shine azuhudu amma ya zalu anillah duk abin da ba Allah ba baka bidansa baka jiransa baka sonsa kana nisantan wannan abu to kaga duk wani abin duniya baka san duniyan kenan ta iya zuwa ma mutuwa kake so ma mutuwa kake so kana ganin cewa mutuwa shine zai sadar da kai da masoyinka na asali rayuwar duniya shine hijabin da ya maka hijabi ga masoyin da kake kauna dan haka zaka ga duniya baka bidanta kana son ka je wajen mahalicin duniya ne shine fadin ibnu afa'illah al-iskandar da yace la tarhal min kauni ila kauni kaymal ar-rahab bal irhal min al-kauni ila mukawwin al-kauni karkace damuwanka kawai daga duniya zuwa zuwa dadin aljanna a'a ka zama burinka shine duniya halitta ce aljanna ma halitta ce to akwai mahalicin duniyan da aljanna to ka nemi ka je gurin mahalicin duniyan da aljannan Allahu kenan wa anna ila rabbikal muntaha idan ka je nan ka samu kwaloluwan makami ka samu duk abin da ake nema to makami matsayi matsayi ne dabaka dabaka ce a Allah yake wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyanku domin ɗaukaka kalman Allah. Sidna Usman bin Affan da ya kawo raƙuma da dukiya, don Sidna Usman mai dukiya ne, aka ce da abin da ya kawo na dukiya mara lissaftuwa na raƙuma ɗaruruwa ko kuma dubban raƙuma da ya kawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce annabi a ranar bai yi bacci ba kwana yayi tun daga farkon dare yana yi masa addu'a kwana yayi yana addu'a masa jina Usman to waye zai taba jina Usman kace zai kai labari babu shi aka ce shi ne a garin Madina ana tsananin rashin ruwa ana tsananin rashin ruwa aka tona rijiyoyi wainan rijiyoyi wato suna ba da ruwa da yawa babu rijiya kamar su ‘yan kasuwa suka zo sidna usman ya cewa zai saya wannan rijiya ya yi kasuwancinsa da ita wannan ya zo ya ce na saya dirhami uku a dirhami dubu uku sidna usman ya ce ya yi kaɗan wannan yace na siya dirhami dubu biyar sidna usman yace yayi kaɗan wannan yace na siya dirhami dubu goma sidna usman yace har yanzu ba a iso wanda zai siya bai iso yadda nake so ba ƙarshe sai ya ce wannan rijiya ya sayar da ita ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayda'ifuhu lahu ad'afan katiran wallahu yaqbidu wa yabsutu ya sayar da wannan rijiya ma Allah ta'ala kawai a zo a yi ta ɗibar rijiyan a yi ta ɗibar ruwan rijiyan kyauta wanda in za a faɗa maka alkhairan sahabbai wajen nafaka ba za su kirgu ba wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar da dukiyanku a tafarkin Allah kar ku kai kanku zuwa ga halaka malamai sun yi sabani dangane da wala tulqu bi aydikum ila tahluka suka ce ma'anan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka shine ku ciyar da dukiyanku a tafarkin Allah amma kar ku ciyar da dukiyan gaba ɗaya ku ba da dukiyan ku ku zauna ba ku da komai ku kai kanku zuwa ga mahallaka wasu suka ce abinda Allah ke nufi kenan wasu kuma suka ce wa wala tulqu bi aydikum ila tahluka yana nufin ku ciyar da dukiyanku domin ɗaukaka kalman Allah kada ku ci ciyar da dukiyanku ku yi rowan ba da dukiyanku ku yi ta haɓaka dukiyan wannan haɓaka dukiyan sai ya kai ku zuwa ga halaka wala tulku bi aydikum ila tahluka kar ku kai kanku da kanku zuwa ga halaka ta hanyar hana ciyar da dukiyanku domin ɗaukaka kalman Allah wasu abin da suka faɗa kenan ko ko aka ce zai ɗauki ma'anan walatul kubi aidukum ila taluka kada kai da kanka ka kai kanka zuwa mahallaka wannan guri ka san in ka je zaka halaka to ba imani bane ka kai kanka idan guri ka san zaka cuci to ba imani bane ka kai kanka gurin wannan cutuwa duk wani abin da ka san na cutuwa ne sai ka ce kai babu komai ka yi imani da Allah babu komai sai ka je ka kutsa ta wannan wajen wai a dole kai ka yi imani to wannan ba imani bane wasa da rai ne kuma Allah ya hana duk abin da zaka yi wasa da ranka to Allah bai yarda da wannan abin ba wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku kai kanku da kanku zuwa ga halaka amma idan aka maka tahdidi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi ka je in zai kashe kama ya kashe ka duk abin da zai yi da kai yayi da kai ba kai ba ka kai kanka zuwa ga halaka bane idan mutum ya zagi manzon Allah ba a kyale shi in mutum ya zagi manzon Allah ka kirgo sunan wanda suka fi tsarki a gurinsa ka samo wasu manya-manyan ashar wanda ka san ashar din ma sai an je gurin tsofin maguzawa ake samu su ka banka maka ba a ba a hakuri akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum yayi rashin kunya wa manzon Allah ka duba wanda ya fi tsarki a gurinsa ka zaga wannan ba laifi bane mu Allah ne ma ya koya mana wannan ati dan wa'il ne Allah yake masa wala tudi kullu allazin mahid ko hammadin masha'in jinani manna'in lil khair mu'tadin asim kaga wannan duka Allah ya dubi asi ne sai ya dibo halayensa na hakika Allah ya faɗa yake yana da zumbi yana da rada yana da annabimanci mutumin banza ne to Allah bai tsaya a nan ba sai Allah ya dubi jikinsa kamar yadda zaka ce wa mutum mai katan kai ka san wannan zaji ne na duba shakhsiyya Allah ya ce usulin mai babban tumbi kaga wannan nau'i ne na muzantawa Allah ya ce ba'da zalika zanim bayan mai babban tumbi ne kuma shi shege ne kaga martani ke Allah yana martani ne akan manzon Allah Hassan ibn Sabit da aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mimbarin manzon Allah ya hau ya sake wasu bama bamai wanda idan ba taba annaba aka yi ya sake in ba taba annabi in ba wai an taba annabi bane yayi wannan maganan to yayi maganan baka bai dace yayi wannan maganan ba sabiya da Allah subhanahu wataala ya hana amma saboda an taba manzon Allah ne a mimbarin manzon Allah yayi kuma manzon Allah ya ce masa ayyadaka Allahu bi ruhil qudus Allah ya karfafe ka da mala'ika jibrilu to duk wanda zai raina annabi sallallahu alaihi wasallama karka kyale shi ko ya fi ke shekaru kuma wallahi duk wanda zai raina annabi ku jira ku gama komansa ku jira ku gama komansa tun daga duniya sai Allah ya wulakanta shi ba ga shi ba muna gani komai a bayyane ta ai idan ka raina annabi za ka raina waliyai idan ka raina waliyai duk wani ne mutunci ba zai mutunci a idanka ba ka zama dan barkwano kenan babu wani wanda kake ganin sa mai mutunci ka zama tsagera to duk wanda aka jarrabe shi ko ko duk wanda ya jefa kansa cikin faɗan kalmomi na rashin kiman ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya jira tun daga duniya Allah zai turo kurayen da suka fi karfin sa da su cinye shi su yaga yaga da shi ba ma manzon Allah ba waliyi in ka taba wallahi Allah ba zai daga maka kafa ba wali من أراني وليا فقد آذنته بالحرب wanda ya gaba da waliyina na masa izini ya zo mu yaki me ya ma'anan yakin Allah ai ba ganin Allah zai yi gaba da gaba da takobi ba ba mubaraka za a yi ba Allah zai turo kurayen da suka fi shi gaddama ne su zo su shafe shi kuma abin da ke gudana kenan a duniya kuma manzon Allah bai faɗan magana ta cibbulin luhumul awliya'i masmumun naman waliyai yana da dafi in ka zage ka sai ka yi aman wannan dafin ta da haka mu mai da hankali mu mai da hankali wallahi duk iya tsagerancin mutum an yi tsagerin da suka fi shi a baya kuma ba kai labari ba duniya ta iya da su don haka in za ka yi ka yi a hankali in ba haka ba duniya za ta yi maganin ka eh wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku kai kanku da kanku zuwa mahallaka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yake ku kyautata wa ahsinu anan wajen zai iya daukar ibara ji wa ahsinu ma'ananta ke bantacce ma'ananta na ɗaya daga cikin maratibud dini wanda jibrilu alaihi salamu ya tambayi manzon Allah manzon Allah yake masa al-insanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka zai iya daukan wannan wa ahsinu ku tsarkake ma Allah ayyukanku wato ku aikata aiki kuna tsarkake shi da zatin Allah ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin dama dukkanin mai ihsani karshen ke samu muhabbatullah soyayyan Allah zai dauki wannan ma'ana sannan zai dauki ma'anan wa ahsinu ku kyautata ma kowa da kowa kada ku kuntata wa mutane dama tasawufu yana da arkani tasawuf yana da rukunai daga cikin rukunin tasawuf shine an takuna inda nasi daga cikin rukunin tasawuf akwai tarbiya to tarbiya a gurin malaman tasawuf suna ce an takuna inda nasi kama yuhibbuna la kama tuhibbu ya zama mu'amalanka da mutane kana mu'amala da su yanda su suke so ba yanda kai kake so ba kana danna kanka domin ka kyautata wa mutane to wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane masu kyautata ma ƴan uwansu masu kyautata wa iyayensu masu kyautata wa makusantansu masu kyautata wa iyalansu a gaba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa na'am
وأتموا الحج والعمرة لله فإن اهتمتم فما استيسر من الحج ولا تسلقوا رؤوسكم حتى يبلغ حتى يبلغ هدي محله حتى يبلغ هدي حتى يبلغ هدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أذين رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فما استمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
وأتموا الحج والأمرة لله فإن اخسرتم فما استيسر من الحدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب آه الله يا كاو بياني ليه dangane da aikin hajji wanda a baya Allah ya faɗa mana wato matsayi na aikin hajji ko cikin rukunai na na musulunci ko da akwai aikin hajji shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah har zuwa ƙarshe dai za mu ga da akwai ziyartar ɗakin Allah to shine Allah ubangiji yayi umarni yace wa tummul hajj wal umrata lillah ku cika aikin hajji da umra ma Allah ta'ala Allah bai ce ku yi aikin hajji ba sai yace ku cika sabila da shi aikin hajji ba a fara shi a bari sallah zaka iya shiga sallah har sai ka kai raka'a daya wani dalili ya sa ka yanke shi amma aikin hajji idan ka shiga ba ka yanke shi in ka shiga to sai ka cika wannan aikin hajji din yasa Allah ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah da aikin hajji da umara idan har ka riga ka daura wannan dan gyautu da ake daurawa zanin nan ka yafa ka dau harama to shikenan ya zama maka dole sai ka cika amma Allah ya kawo bayani akan dalilin da zai iya sa mutum bai cikan ba kuma da abun da mutum zai aikata idan bai samu damar cikawan ba Allah yake fa fa in hurtum famastaysara min alhadith idan wani abu ya tare ku daga cikin abubuwan da zai hana mutum kamar misali rashin lafiya ko kamar misali wasu abokan gaba sun tare ku ko kamar misali gudurinku ya ya bata ta yanda kun san idan kun tafi nan ba za ku iya isa, isa zuwa ga wato cika aikin hajji ba to Allah sai ya ce famastaysara min alhadith an sauƙaƙa muku ku yi hadaya hadayan nan mataki mataki ne mataki mafi gadarci shine akuya mataki na biyu shine rago mataki na uku shine saniya mataki na hudu shine raƙumi raƙumi shine mafi girman abin da ake yin hadaya da shi amma idan baka samu damar raƙumi ba za ka iya yi da saniya idan baka samu damar saniya ba za ka iya yi da rago idan baka samu damar rago ba za ka iya yi da akuya amma a aikin haji ne wannan wato raƙumi ya zama shi ne mafi girman abin da ake hadiya da shi amma a layya rago shi ne mafi mafi lada shi ne mafi girma idan kai layya da rago to ya fi lada a lahiya ke amma a aikin haji sa raƙumi din shi ne sama shi ne Allah ce sai nusubtum idan wani abu wato an tare ku wato kaddara ta dakatar da ku saboda wani abun da ya girma to fa mastaisara min al-hadith babu abin da yake sauki kaman wato ku gabatar da hadaya a wala taliku rusakum kuma daga lokacin da kuka dauki harama kuka yafa wannan gyauto din sannan kuma kuka daura shi to ba za ku aska kayin ku ba hatta ya bulugal hadi mahilla babu babu aska kai babu rage gashi babu yanke farce duk wani abubuwa dai ba za ku yi su ba hatta ya bulugal hadi mahilla har sai hadaya ya isa gurin da ake gabatar da wannan hadaya din shine gurin da ake yanka hadaya din nan makka kenan har sai hadaya ya isa an gabatar da hadaya to nan ne ya hallata muku ku yi aski idan ma kwalkwabo za ku yi ku aske gashin gaba daya manzon Allah ya yi idan ma kuma za ku yi saisaye ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar yadda Allah ya faɗa mana tadkhulun al-masjid al-haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa mukassirina la takafun ma kuna masu aske kanku gaba ɗaya kuma kuna masu ragewa manzon Allah dukka biyu yayi yayi aski gaba ɗaya sannan kuma yayi kaikaye dan aka ce a askin ne da yayi na Umara din Khalid bin Walid ya samu gashin sa fili biyu aka ce wanda Khalid bin Walid har ya koma ga Allah bai da abin alfahari kamar kamar wannan gashi guda biyu din har ya koma ga Allah baya da abin alfahari kaman wadannan gashi guda biyu din dan aka ce a wani yaki hulanka ta bace hulan da yake sakawa sai ya dakatar da gwaraza yake aje a nemo hula aka tafi cewa tasba ga hula ba aka nema aka nema aka rasa yace sai an samo hulan nan fa daga aka samo hulan da aka samo suka ce ai tsohuwa ne ma hulan ba mai tsada ba ce sai yace ba wai hulan ne sirrin ba a cikin hulan akwai sirri yace in tamara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabtadartu an-nasa ila nasiyatihi yace manzo Allah yayi umara fa halaka ra'sahu sai aka kansa sai ana kokuwa wajen ɗiban gashin manzon Allah sai nayi maza na riga mutane tsinto waɗannan gasun shine na saka su cikin hulana sabila da wa'innan gashin ban taɓa tunkaran wani yaki ba sai na baje abokan gaba sabila da wa'innan gashin sabila da gashin manzon Allah wannan yana daga cikin abubuwan da malamai suke kawo shi na hujjar yin neman albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin da ai gashi ba gashi ba wani abu ne amma gashin manzon Allah wani abu ne tsarkakecce ta yanda ana neman nasara da gashin manzon Allah ko ka jubban manzo Allah da ke gurin Sayyidatuna Asma'u bintu Abi Bakr wanda idan mara lafiya bai da lafiya ake saka dubban a wanke in aka wanke sai a matsa ruwan sai a ba wa mara lafiya ya sha in ya sha sai ya warke sabila da rigan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan rigan manzon Allah kaga dai ruwan rigan ka kai da tini zubarwa za a yi babu yadda za a yi a sha amma da tin shi manzon Allah ma jikin sa babu da tini rigan ta bai taba da shi ba bai taba da shi ba sabila da ba irin mutane bane sallallahu alaihi wasallam wa idza shimta bisrahu wa nadahu akhlaqal anwar wal anwar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aski kwal gaba daya sannan kuma yayi saisayi sannan kuma wani lokacin yakan bar gashin sai taru yayyawa har ya sauka a gadan bayansa dan ya je Madina gashin sa yayi kitso ma a gashin nasa yayi kitso kwaya hudu a gashin nasa da zai shiga Madina haka aka ce yayi kitso kwaya hudu amma wani lokacin kuma yakan yakan warware gashin gashin sai ya sauka akan kafadunsa hakan nan idan ya juya haka sai gashin yana motsawa suka ce ka annama yastarshifu bil ma sai ka ce wato in ya motsa sai ka ga ruwa na diga hakan nan a cikin gashin na manzon Allah amma sun ce babu ni bane wannan ruwan wani ado ne kawai in ya sunkuya kuma gashin nasa yana da laushi da kyau kuma na da sau na da santsi yana motsawa da ka gashin yana yana motsawa in ya sunkuya sai kuma gashin ya biyo ya biyo kansa hakan nan ya sauka haka suka faɗa to annabi ma Allah ta'ala yace wala tahliku rusakum hatta yablugha al-hajj mahilla kar ku astaka wukanku hatta hadaya ya isa wajen da ake madakatansa kenan faman kana minkum maridan wanda ya zama a cikin ku bai da lafiya au bihi adan min ra'sihi ko kuma akan ta da akwai ciwo rashin lafiya ya sa dole dai a cika kansa ko ko kuraje sun fito mata a kansa haka aw bi adam min ra'si yana da wani ciwo a kansa to Allah yake to za ku iya yin askin amma idan aka yi askin to fa fidyatun min siyami za a yi fansan sabila da wannan askin to za ka fanshi wannan askin da yin azumi na kwana uku aw sadaqatin ko ko za ka yi sadaka da wato hatsi hatsi mudu uku muddun nabi kenan za ka raba shi wa miskinai guda shida au nusuk ko kuma za ka yi yanka wato ka yanka wani wato dabba daga cikin wa'innan wa'inda muka lissafo su a baya amma nusuk ya kone lokacin yakan zo da ma'anan al'ibada wannan din ma ma'anan na ibada ne amma ya zo ne da ma'anan azzabiha abin yankawa amma yakan zo da ma'anan wato in aka ce na saka yayi ibada misalin yanda imam al-bukhari yake cewa alifan nuska wal ibadata wal khalwata iblam wa haka zanu jaba'u annabi ya saba da annuska yawan bautan Allah wal ibadata wal khalwata da bauta da kebantuwa iblan tun yana jinjiri wa haka zanu jaba'u to akan ce nusuk ana nufin bautan Allah subhanahu wa ta'ala ne a fa idza amintum amma idan kuka aminta daga wa'annan abubuwan da aka faɗe su to faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hajji wanda yayi tamattu'i da umara zuwa ga aikin hajji kenan to babu abin da ya masa sauki ya fi masa sauki kaman wato ya gabatar da hadaya wadda aka daura masa kaman lam yajid amma wanda bai da ikon gabatar da hadaya din bai da kudin gabatarwa ko ko ba bai da kudin gabatarwa ba bai samu hadaya na daidai kudin sa ba kudin sa bai kai ba to fa siyamu salatati ayyami zai yi azumi na kwana uku shine maimakon hadaya din zai yi azumi na kwana uku fil hajji a cikin aikin hajji wa sab'atun wa sab'atun idza raja'atum bakwai kuma idan ya dawo gidansa masauki sai ya gabatar da azumi bakwai shine Allah ke tilka asharatun kamila wa inna in ka hada su da su baka azumi kwaya goma kenan Allah ce amma duka waɗannan abubuwa da muka faɗa zalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram wannan ga wanda iyalansa ba su cikin harami ne ma'ana wannan ga mutumin da baya rayuwa a cikin harami ne amma mutumin da ke rayuwa a harami wanda dama a cikin haramin makka yake ko ko ya zo da niyyar yin ifradi ya zo tun azumi yake masa har zuwa aikin hajji to ya zama dan gari to shi babu waɗannan dokoki na hadaya da makamantansu na attakai da kuma rashin saka turare da rashin kusantan mata shi babu waɗannan dokokin a kansa ذلك لمن لم يكن أهل أهله هاجر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ku ji tsoron Allah kuma ku san cewa lallai Allah mai tsananin wato azaba ne ga wanda suka saba ma umarninsa a za mu tsaya a nan gobe idan muka zo za mu ɗaura daga kan wannan aya saboda akwai bayanan da ya kamata mu yi dangane da yanayin aikin hajji din domin aikin hajji din mataki mataki ne iri iri ne kashi uku ne akwai ifradi akwai tamattu akwai kirani akwai tamattu kashi uku ne to insha Allah gobe idan muka zo za mu yi bayanin kowane ɗaya daga cikin waɗannan kashe kashe na aikin hajji sai mu sake wato warware wasu abubuwa da suka shafi aya din abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya ƙara mana son manzon Allah maulan mu shi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa nisan kwana Allah ya dawo mana da shi lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama duk bukatun mu Allah ya biya mana Allah ya karfafa musulmi a duk yanda yake Allah ya karya kafirci a duk yanda yake alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد فاته ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق كسبه ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام